من فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan yammaci da litinin jiran talata dai na shirkata ga wata rubutiyya jira na sallallahu alaihi wa sallama daga wata zuwa madina a da arba'in da shida wata daidai da yau muna ainihin wato ashirin da shida ke nan ko? na wato da bakwai ashirin da ashirin da ashirin da shida ga watan mayu shekarar ashirin da biyar da biya wannan masallaci ne albarka na shi yi wa da jami'ar ƙwa'an jinin ganyen oda da rufani naka a yi nufi shi game da gabatar da karatu a cikin littafin nabiyyar rahma siratun wa durusun wa ibra wallafar al'allama profesa muhammad sani umar musa rijiyar lemu kano hafizahullahu ta'ala wannan shi ne darasinmu na biyu a cikin yin karatu wani littafi muna gabatar da shi ne ainihin wato ranar asabar sanadiyar ruwa da aka yi tun da an an samu ‘yan dama da shi bari mu ɗan bari mu ɗan yi yake cewa bari mu yi ƙara'i na alheri ko eh insha Allah wannan karatu yana zuwa ne a kowace asabar insha Allah kuma wannan littafi ya ƙunshi sira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai dawo ya kunshi sirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ne tsawon rayuwa da irin gwagwarmayar da ya yi da sahabbansa da yaƙoƙi iri-iri waɗanda ya halatta a zamaninsa. Salatin Allah da aminci su tabbata a gare shi, sannan tsira da aminci su tabbata su ma ga sahabbansa Allah ta'ala ya ƙara musu yadda. Yau za mu tashi inda malam ke cewa tawqi'atun shimfiɗa game da farkon tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam malin yace ibadatul asnam fi jaziratil arab qabla al-islam bautar gumaka a tsibirin larabawa kafin zuwan addinin musulunci mun sani kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam mutane sun rayu a zamanin da ake cewa jahiliya sun kasance a wannan zamani na jahiliya wanda babu addini wanda ya saura sai dan gugguɓe kaɗan daga cikin abin da ya rage na addinin wa annabi ibrahimu alaihi salatu wassalam don haka wannan addini da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar akwai waɗanda ragowa suna riko da wannan addini akwai waɗanda kuma sam bautar gumaka suke yi to nan malam yana sai maka shimfiɗa shin menene asalin fara bautan gumaka a yankin larabawa mun gane wannan ba wai gunkin ba ne ya kawo kansa an gane su za mu zo mu ji wane ne wanda ya fara kawo musu bautan gumaka a wannan yanki baki daya Allah mana ku sai sarki ya dace da malam yake استمرت قبيلة خزاعة على ولاية شؤون الكعبة والبيت الحرام ما يقارب ثلاثمائة سنة قبيلة خزاعة قبيلة شوة تتشغبدا gudanar da jagoranci da shugabanci game da abin da ya shafi sha'anin ɗakin Ka'aba wal bait haram da wannan ɗakin Allah mai alfarma masallaci gaba daya tsawon abin da ya kai kusan shekara 300 shekara nawa 300 suna wannan mulki وكانت ولايته ولايتهم في غاية السوء والفساد سيري شو قبل سياقة شيء أتشم مقرر موني دبرنا متانيني دنجي من مقرنتا وأن سنة كاو أبوها نقرنا إري إري أتشم متاني إذ بهم نشأت عبادة الأصنام بين العرب في الحجاز هذا كان كانوا سني دقتسين سني bautar gumaka ya fara faruwa tsakanin larabawa a wannan yankin na tsibirin larabawa gaba ɗayansa daga wannan ƙabila ta kuza'a su ne waɗanda suka fara kawo bautan gumaka faƙad kana kabiruhum wa ra'isuhum amru ibn luhayyin قد خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره شو قبل القبيلة mai suna amuru ibn luhai ya fita daga garin makka wanda shi ne nan babbansu kuma shi ne nan jagoransu ya fita daga garin makka zuwa ƙasar sham muka ce sham ana nufin yankin da ya haɗa ina jordan syria falastin lebanon da wasu yankunan duka waɗannan yankunan an gane wannan to ya tafi wannan gari imma dai ya je kasuwanci ko ya je wasu al'amuransa ne da gobe falamma qadima ma'aba min ma'aba min ardi al-bilqa yayin da ya tafi zuwa wannan yanki na wani yanki da ake ce ma ardi al-bilqa wani yanki ne malam gashi ya fike lamba ka take cewa يقليم من أرض الشام ولينكي نه دقتين ينكنا قف الشام في, الملم في المملكة الأردنية الهاشمية أولا المملكة أولا مصروتا توقفا جودا الهاشمية وند وند في ملك ونن ينكي جماعة هل يرغب أهل البيت يا سلسلة أن تبكر شيء جيكوتين من ظن الله لي sallallahu alaihi wasallam daga sarki Hussein na Jordan na yanzu na biyu kai tsaye jikan annabi ne sallallahu alaihi wasallam wannan ya tabbata shi zama ce al-hashimiyya wanda banu hashim suke wannan jagoranci a wannan yanki وهو الإقليم الذي توسطه مدينة عمان عاصمة الأردن ونينكي وندا garin Amman wanda shine headquarter capital na kasar Jordan wanda yake ainihin wato yana tsakiyar wannan wuri ne na fata an gane kasar Jordan capital da shine Amman sunan garin kenan Amman kamar yadda a Najeriya muna da ina Abuja a Saudiya muna da ina Riyadh ko America muna da ina Washington ko china muna da ina ana da beijing ko ana da hong kong yawwa shi dai gashi nan dai ok singapore ko a singapore kamar kasa ce da zaman kanta eh beijing ne ko yawwa wannan kenan don haka kowace ƙasa tana da mene state capital ɗinta wanda nan ne asalin asima kamar da yara ce koya a makaranta ko mu tamu shi ne abuja abuja tamu ta najeriya don haka wannan gari jama'a yayin da ya je wannan gari a hanyarsa ta dawowa daga wannan gari na arzul balqa ra'ahum ya'budun al-asnama ya gan su suna bautan gumaka faƙwada lahum sai yace da su ma hadhihi al-asnamu allati arakum ta'budun menene waɗannan gumakan da nayi kuna bautawa qalu lahu sai suka ce masa hadhihi asnamun na'buduha waɗannan gumaka ne waɗanda muke bauta musu fa nastamtiruha fatumtiruna sai mu nemi ta saukan mana da ruwan sama sai kuma su yi mana ruwan sama ɗin wa nastaghfiruha fatansurna sai mu nemi su taimake mu a wajen yaƙi ko su kawo mana wani ɗauki ko sai su taimake mu faƙala lahum sai ya ce da su afala tu'qunani minha sanaman shin ba kwa bani wani gunki guda ɗaya ba fa asiru bihi ila ardi al-arab in tafi da shi can ƙasar yankin larabawa fa ya budu su dinga bauta masa fa aqawhu sanaman yuqalu lahu hubal sai suka bashi wani katon gunki mai suna hubal fa qadima bihi makkata sai ya taho da shi garin makka fa nasabahu wa amara an-nas bi ibadatihi wa ta'zimihi shi yazo ya kafa wannan gunkin sai ya umarci mutane da su dinga bauta masa ko su dinga girmama wannan gunki din fa huwa alladhi hamala quraishan ala ibadati al-asnam shine wanda ya sa quraishawa suka fara bautar gumaka la'anahu Allah wa qabbahu Allah ya la'ance shi ya kuma ƙara munana shi وقد ثبت في الصحيحين يا رؤسي صحيح البخاري لمسلم الإمام البخاري يرتد بنا حديثي ألبن حديث دبوه رشدة دا أشرين دا أكو إمام مسلم لبن حديثي ندبو بيو لداري تقوت دا همسين رشدة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه دا حديث أبو هريرة ألا يقار مشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منظم الله صلى الله عليه وسلم ياشي رأيت عمر بن الوحي ظنتني نادى عمر بن الوحي ابني قمعة لم لم قمعة يجر قصبه في النار ينا جن هنجي تكنسا السمت جهنم كان أول من سيب السوائب shi ne farkon wanda ya fara ƙaƙalo wata dabba mai suna asa'iba dabba ce wacce aka bar goma ka ita ba za a ɗaura mata kaya ba ba za a tatsi nonanta ba ba za a hau kanta ba ba za a yi komi ba ita ce ne asa'iba wanda Allah ta'ala ya maida waɗannan mutane martani cewa ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin ولا حامل ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون wannan abin da aka sanya ita dabban sa'iba wannan shine farko wanda ya ware wata dabba ce wannan sunanta sa'iba saboda ta haifi 'ya'ya maza guda uku ko guda kaza saboda haka wannan yanzu an bar wa gumaka ita ba za a ci namanta a yanka ta ba ba za a ɗora mata kaya ba duk waɗannan abubuwa ɗin ba za a yi mata ba ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace wannan ke jama'a don haka Abu Hurairah radiyallahu anhu ke cewa ya manzon Allah ya ce ya ga Amr ibn Luhay ibn Qimma'a yana jan ainihin wato qafabahu shine hanjinsa a cikin wutar jahannama an gane wannan sai kana awwalu man sayyaba as-sawa'ib shi ne farkon wanda ya sanya waɗannan dabbobi waɗanda ake yin alwashi da su ga ainihin wato gumaka an gane wannan ai ita ce dabbar da muka ce za a kyale ta ba za a taɓa ɗaure ta ba ba za a hana ta shan ruwa ba ba za a hana ta zuwa wajen ciwo ba sannan ba wanda zai hauta haka za a bar ta gaban za tana yawo kawai ba wanda zai ci ta an gane wannan to wannan yana daga cikin abin da wannan mutumi ya ainihin wato sanya wa kana hadha rajulu ahada muluk khuza'a wannan mutumin amr ibn luhay yana ɗaya daga cikin sarakuna na ainihin wato banu khuza'a ɗaya ce cikin kabilu na larabawa shi wannan yana nuna maka munin duk mutumin da ya faru wata bid'a ko ya faru wata shirka a cikin mutane ya nuna girman wani mutum ya ce a iya bauta masa ko yana iya yin wani abu kamar Allah ko ma ya zama kamar mataimakin Allah kamar da ake cewa akwai gautu akwai autadu akwai menene akwai akbabu ko akwai kutubi akwai watadi akwai gautu akwai waye waye duk hadisan rankata kaf da suka zo da irin waɗannan nan suka jama'a hadisan ƙarya ne idan ka koma kan je ka karanta littafin silsilatul ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a wa atharuha as-sayyi'u fil umma na Muhammad Nasir bin Albani zaka tabbatar da wannan jama'a mun gane wannan ko Allah madaukakin sarki ya ratar da mu don haka jama'a kai kokari ka zama dillalin alheri yanzu kila wani a garin nan yana nan yana minin cewa ai kaza ma da aka fara yi na kaza ai muka kawo shi garin sai yana ganin kamar wani abin kirki ya yi to adadin yawan saɓan Allah da aka yi a wannan ranar da bid'ar da aka yi duk wanda zai yi har zuwa ran da za a daina ta sai Allah ya yi fotokofin kwatankwacin waɗannan zunuban nasu ya jibga wanda ya fara kawowa an gane wannan ne Allah ka tsare mana imani واتخذ أهل كل دار في داره صنما يعبدونه sai mutanen kowane gida su ma sai suka ɗauki wani gunki daga cikin gumaka ya zama suna bauta masa fa idza arada ar-rajul minhum safaran idan wani mutum daga cikin su ya tashi zai yi tafiya tamassa bihi hina yarkab sai ya ji ya shafi wannan gunkin kafin ya hau wannan ne kafin ya hau wannan dabbar tasa saboda neman albarka da kuma neman kariya kafaji ikon Allah gunkin nan sai an ji an shafi jikinsa an nemi albarka mun gane wannan kafin me kafin a hau abin hawa فكان ذلك آخر ما يصنع حين يتوجه إلى سفره كما شيني أبن فرقود زي فاري زي fita. ya shafi winkin sai ya hau abin hawa ya tafi wajen nema ko wajen sana'arsa in ya dawo gida kuma kafin ya fara yin komi sai ya ji ya fara shafan wannan gunkin tukuna sannan ya ci gaba da yin komi kai an gane wannan to أول ما كان كان فكان ذلك أول ما يبدأ به قبل أن يدخل على أهله شيء فرق أبن الذي فاري kafin ya shiga gida wajen iyalansa sai ya biya wajen gunki wa kanat al-arab qad istakhawat ma'a al-ka'bah qawarita su kuma larabawa sun kasance sun riƙe gumaka a wajen ɗakin ka'aba wa hiya buyutun tu'azzimuha ka ta'zim al-ka'ba to a jikin ɗakin ka'aban kuma sai aka gina wasu 'yan gidaje gidaje wasu 'yan ɗakuna ɗakuna a gefe-gefe kuma kowane ɗaki akwai gunki na musamman kun gani ko ci ƙabila akwai tasu gunki da suke bautawa bayan shi hubal shi katon kenan gaba ɗaya wanda ya fi kowanne girma cikin su to suna suna girmama waɗannan ɗakuna irin yadda suke girmama ɗakin mai ɗakin ka'aba ba wai kusa ɗakin ka'aba yake ba an gani misali yanzu ba kusa nan ba to mutanen kwaftara sai su riƙi nasu misali a ce daga nan hawan waje makabarta da kaɗan gangara to akwai ɗaki an riga an yi shi ƙaton ɗaki sai a yi sa gunki a ciki sai zai mutumin da ya bar nan kaga nan misali a ce ɗakin ka'aba ne asali to in ya kama hanya zai tafi garinsu kuma ko unguwarsu to kuma sai ya tsaya a wannan ɗakin na gunkin unguwarsu sai ya je sai ya shafi wannan gunkin sannan kuma sai ya wuce in ya dawo sai ya shiga wannan ɗakin ya bauta wannan gunki ko ya shafi neman albarka sannan sai ya wuce cikin gari ya ci gaba da sha'anin sa ne da gobe laha sujratun wa qujjab suna da labulayya da shamaki wanda aka sa aka faɗa kuna idan mutum ya je akwai akwai marfin akwai marafin kofa kofa da aka yi na shiga sannan akwai ne akwai kuma bayan ka buɗe ɗakin kuma akwai labule da ya suma ɗakin sunna an samun ɗakin marfi da ko mene labule ba kai tsaye kana daga jeji ko zaka mugunta a banza ba sai ka je ka bude ka yaye labiri ka shiga wannan ɗakin sannan sai muke je abin da zai wa tubdi laha kama tubdi lilka'ba kuma ana zuwa anewa waɗannan ɗakuna na gumakan kyaututtuka daban-daban wanda ake neman albarkarsu irin yadda mutum zai ɗauko dabba ya kawo ɗakin ka'aba ya ce bari ya yanka ko wannan dabban ya kawo ɗakin ka'aba ne kyauta ko ya ɗauko ko wani makamancin wannan a zamanin jahiliya to su ma waɗannan ɗakuna an yi musu irin wannan hidimar an gane wata ƙofu biha ana kuma yin bihi ana kuma yin tsawafi ana kewaye waɗannan ɗakuna ka tsawafi ha biha kamar yadda ake yin tsawafi a ɗakin ka'aba wa tunharu indaha kuma ana yanka dabbobi a wannan wuri don bauta ga waɗannan gumaka da kuma alwashi da kuma neman albarka na waɗannan gumaka wa hiya ta'rifu fadl al-ka'bati 'alayha amma duk da haka an san ɗakin ka'aba ya fi kowane ɗaki mene girma da kuma daraja saboda shi sun taso tun tale-tale iyaye da kakanni an san cewa ɗakin ka'aba ɗaki ne wanda annabi ibrahimu alaihi salam ya gina shi mun gane wannan لأنها كانت قد عرفت أنها بيت إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام سبول كفن شيوا ونن آكي نوى ɗaki ne na Khalil Ibrahim alaihi salatu wassalam wanda shi ya gina ta wa masjiduhu ko masallacinsa ne a nan annabi Ibrahim yake yin sallah tsawon lokacin da Allah ta'ala ya rayar da shi فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يا إن الله يكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالتوحيد دكريت الله الله يعيكو النبي محمد صلى الله عليه وسلم لتوحيده شيل من أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره لا إله إلا الله يا إلا الله يكوش لأن كلمة لا إله إلا الله من يفعلوا عابوا عليه ذلك sai suka dinga aibata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan saboda ba shi bane abin da aka saba faqalu suka dinga cewa aj'ala al-alihata ilahan wahidan oh yanzu kai zaka sanya abin bautan ya zama kwaya ɗaya tilo inna hadha la shay'un ujab suka ce lalle wannan abin ban mamaki jama'a kun ji ba wata sabuwa eh Allahu akbar wato kun lura da kyau jama'a duk inda gargajiya ta yawa duk inda gargajiya ta katutu samun mutane su fahimci addini yana tsananin wahala saboda galibi za ka tada inda gargajiya ta yawa babu ilimi babu wayewar kai sai kidahumanci sai kaushin zuciya sai tashin hankali sai daba sai ƙauranci sai abubuwa irin waɗannan to dole ne idan mai da'awa ya zo wuri irin wannan zai sha bakar wahala wannan na daga cikin abin da ya fara da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama suka dinga masa wulakanci iri iri suka dinga jifansa a wasu wuraren da sauran abubuwa irin na muzgunawa suka ce a ja'al al-alihata ilahan wahidan yanzu kai ka sanya abin bautan ya zama kwaya ɗaya tilo إن هذا لشيء عجاب للي ولن أبن بما ماكي وجاء في صحيح البخاري يا ذو في صحيح البخاري عن أبي العطاردي رضي الله عنه دقى أبو العطاردي ألا يقارن الشهداء قال يا شيخ كنا نعبد الحجر مو فمن كسم شيء منا بوتاوى دواتي suna bauta mene duwatsu fa'ila wajidna hajaran huwa akhyaru minhu idan muka samu wani dutsen da ya fi wannan kyau alqainahu sai mu jefar da wancan ɗayan da muke bautawa wa akhadna al-akhara sai mu dauki wannan ɗayan da yafi wannan kyau da Allah jama'a ku ji ku ji ku ji zakarci ka taba jin ya kitar zama halici mai ba da taimako aka ce daga yau bana son taimakon ka ai in dai kai ne hankali sai dai kai ne a sai dai ka ƙara su zama nawa biyu misali in albarka ɗaya ke sa maka da yanzu za sa maka nawa biyu amma saboda wauta irin ta mutanen jahiliya su ba ka suke yi ba an gane wannan idan suka ɗauki dutse guda ɗaya suna bautawa wannan dutsen sai suka samu wanda ya fi wannan kyau sai su warkar da wancan ɗayan sai su ɗauki wannan ɗayan fa'iza lam najid hajaran idan ba mu samu dutsen da za mu bautawa ba jama'na jufwatan min turab sai mu sami wani tudun ƙasa sai mu ma ƙasa ne wani irin tudu za a tattara a tattara ƙasa ƙasan ta yi tsoro haka kamar da ke tara yashi sai a tara yashi sai ya yi tsoro ya yi tsoro haka idan yi wannan tsoro sai a ci gaba da wuta masa an gane wannan ai kai fa tara ƙasan kuma kuma kana ce ƙasa ƙasa ce mace ni ƙasa ba ni idan Allah akwai da ya fata fiye da wannan shine kamar da Allah ke cewa man adallu mimman yad'u من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائه غافلون to da wannan misali za ka gane waɗanda suka riƙi wasu koma bayan Allah a matsayin waliyai a matsayin mataimaka a matsayin masu biya musu bukatu duk ɗaya ne irin wancan ɗan adam ne irinka an san gidansu an san uwarsa an san ubansa an san kowa nasa an san tashin sama unguwa wani ma ya taɓa yin wani abu na taɓargaza an sani amma rana guda sai a ɗauke shi a ce kuma shi ne zai rika sa mutane albarka shi zai musu kaza a ce ai wani iya fushi da kai shi kenan ka gama yawo mun gane wannan a dinga firgitar da mutane ana tsawatar da su abin da yake fanko ne kawai tsumma ma ya fi shi daraja wajen abin da ya shafi cutarwa tunda tsumma na ɗaukar mene datti a ƙasan tsumma in aka yi amai sai a sa tsumma ko in yaro ya cutu sai a sa tsumma a shari ko kuwa in ma fitsari aka yi bayan an dan sa ruwa ko sai a yaba sai a sa tsumma a yi ne to yanzu ga ai tsumma ya fi cutarwa tsumman da zaka dauka a dan jika maka shi ka sha me zai faru lafiya zai cutar da kai ko kuwa amma shi dan adam da ke wannan korin in yace ni kama kace eh din to ka kwana din mu gani ka kwana lafiya ka tashi kuma lafiya shawa na yanzu kana ne ce kwarai kuwa ga dan digirgir na ma ƙara lafiya ne Allah tsare mana imani thumma ji'na bishati fa halabnahu alayhi sannan sai mu dauko akuyar mu sai mu zo da akuyan kuma sai mu sashi akan wannan tudun kasan ko saman wannan dutsen sai mu dinga tatsan nono a saman dutsen ثم قفنا bihi. ثم قفنا به sannan kuma sai mu dinga yin tsawafi akan wannan dutse ko wannan tulin ƙasa wanda muka tara ko wannan tarin jigawa za a ce ko dake jigawa sai dutse ne ko tarin tarin ƙasa ne wanda galibi ba mutum bane yayin shi kawai dai Allah ne tsaro da kayan sa misali amma dai tulu ne na ƙasa kamar yadda malam ya faɗa jiswa ma yaji shay'un min at-turabi yujma'u hatta yasira kuman tarin ƙasa ne za a yi a tattara a tattara har sai ya zama mene sai ya zama kamar wani kamar wani tarin dutse haka ko wani makamancin wannan ina fata an gane wannan Allah ka tsare mana imani mu jama'a kun ji wannan jama'a shine abin da mutanen jahiliya suka kasance a kansa kafin aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam jama'a mun gane wannan ko to idan mun kalli wannan jama'a kyau zai fitar mana da wata natija mai muhimmanci ashe dukkanin wani wanda za a bautawa ba Allah ba sai ka san da a cikin abin da aka yi masa akwai wauta haka ne akwai wauta sannan akwai ne akwai wuce iyaka wannan yana daga cikin abin da ke da matukar muni kwarai da gaske Allah ta'ala ya samu dace malin ya cigaba da cewa a wannan hadisi yana sahihul bukhari lambar hadisi na dubu hudu da ɗari uku da saba'in da shida malin ya ce durusun wa ibara darussan da za mu koya daga wannan ɗan ƙanƙanin tarihin da muka yi da kuma izina wanda za mu ɗauka na abin lura wanda zai taimaka mana wajen gyara rayuwarmu da kuma tsayawa akan addini can malin ce awwalan na farko inda al'araba lam ya'budu al-asnama li'tiqadihim annaha khalaqathum su larabawa asali ba su bauta wa gumaka saboda suna da aƙidar cewa waɗannan gumakan su suka halicce su ba aw khalaqat as-samawati wal arda ko kuma su suka halicci sammai da ƙasai a tun farko larabawa ba su da wannan aqidar su wa inna ma kanu yastaghithuna biha min dunillah kadai sun kasance suna neman ɗauki da neman gudunmawa ne a wurinsu yayin da suka auka cikin wata musiba ko wani abu mai muni wanda ya same su wa yaqlubuna minhum jala'a al-farah suna neman yayewan kowane irin bakin ciki daga wajen waɗannan gumaka wani kilaban naf'i da kuma neman dukkanin kowane irin amfani jama'a mun gane wannan ashe a yau kai ma idan ka riƙi wani mutum kana ganin shi zai samu maka da amfani shi zai taimaka maka ya tsamar da kai a cikin musibar da ka aukawa ba Allah ba kai ma ka zama kai koyi da mutanen ina mutanen jahiliya an gane wannan wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu gane jama'a wannan kowane abu dukkanin abin da ba wanda zai iya yi sai Allah to ba a neman shi a wajen wani mahaluci ba a neman shi a wajen wani abin halitta ko taliki ko waye shi jama'a mun gane wannan ka karanta qur'ani yanzu ma da yace mana yastarifuna biha min dunillah istighatha nawa ne ne haƙin wane ne haƙin Allah ne amma misali ka faɗa rijiya shi ka wulƙawan mutum shi ka tsangara ihu sai ya zo a'a la kaga mutum ya faɗa rijiya wani dan Allah ka agaza mu ka taimake ni ka ciro ni yanzu abubuwa ne guda biyu shin wannan wanda kake taimaka maka ciro kan zai iya zai iya ko to neman ya ciro kan ai ba shirka bane kenan mun gane wannan amma tauhidi yadda inda tauhidi ke aiki in Allah ya ga dama wannan mutumin sai ga ya kada ciro wanda ke shirya na farko dai tsila wanda ke shirya ya fi shi girma kuma ya fi shi mene nauyi kuma ya fi shi mene karfin jiki gashi yana nitsewa yana tasowa in yace shi ma ya auka ya ciro shi za a yi za a ci zero ko za a haihuwa guzuma ya kwance uwa kwance kila wannan mutumin sai dai ya je ya nemo wasu mutane ya zuwa ne ne ya ba wannan mutumin tunanin ya je ya nemo wasu mutanen Allah ne kuma yi mutane ilhamin cewa to yanzu a je a nemo igiya in ba wasa ba kafin a je a nemo igiyan a fara wasu ‘yan dabaru wani yanzu ya shiga ya miƙa masa igiyan ko a sami wani abu ya iya kamawa in ba zai iya kamawa ba a ce wani ya shiga shi ya ɗaura masa igiya ya je ya ɗauko shi ya riƙo shi ya fito da shi to ƙila ma ya riga ya sha ruwa har ya mutu ko ba ka bane ka gane ashe ba wanda zai iya yi sai ne sai Allah subhanahu wa ta'ala to wannan abin sai ka nemi taimakon mutunci abin da zai iya maka da taimako din wannan ba laifi bane amma asalin taimakon da agaji nawa ne ne na Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa yayin da kaji yakin badar ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tsankarin sahabbai babu wanda yake babu wanda ya taba cewa ya rasulullah inna nastaghithu bika ya manzon Allah muna neman daukinka sai Allah ya ba mu labari ke in tastaghithuna rabbakum wane ne wanda ya dinga neman istighasa a wurin Allah shi ne manzon Allah ne ba mu karanta ba jiya shi ya dinga addu'a ina Allahumma anjiz li ma wa'adtani ya Allah ka cika min abin da kai min alƙawari ya Allah ya Allah ka cika min abin da kai min alƙawari ya Allah in fa aka halakar da waɗannan mutane da muke tare da su ba za a ƙara bauta maka ba a duniya ya Allah ka taimake ni ya Allah ka wasu ƙungiyar kafirai har sai na Abubakar mayafin shi yana fadi sai Abubakar yana maida masa yace ya Rasulullah addu'an ta isa haka Allah fa ya karba ka zo mu je kawai a ji a gwamza sai Allah ya ba mu labari sai in tastaghithuna rabbakum ka tuna wa mutane lokacin da kuke neman daukin ubangijinku fastajaba lakum sai ya amsa muku anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdifin an gani yace zan saukar muku da mala'iku guda dubu su taimaka muku murdifina suna tafiya wani na bin bayan wani wani na bin bayan wani ajiyar da fina to ku saurara ku ji ba na abu yake ba sai Allah ce wa ma ja'alahu Allah illa bushra Allah bai sanya wannan saukar da mala'ikun da taimakon ba illa bushra domin ya zama bishara a gare ku wa litaquma inna bihi qulubukum domin kuma zukatanku su natsu da wannan taimako da Allah ta'ala ya muku sai Allah ya ce wa man nasru illa min indillah nasara da taimako baya halin kowa sai daga wajen wa daga wajen Allah ina fata an gane wannan sai Allah ya ce inna Allah azizun hakim lalle Allah mabuwayi ne babu abin da ke gagararsa kashe wancan wani al'amuna ko mai hikima ne shin gudanar da ainihin wato sha'aninsa baki daya an gane wannan to ka je ƙarshen suran kuma ila ka ce to ai ga waɗannan muminan da ake yaƙi da su ai su ma taimakawa manzon Allah suke yi to sai a tambaye ka wa ya taimakawa manzon Allah da waɗannan zaratan sahabba na'am wa ya bashi sai Allah ya ce aminai wa in yuridu an yakhda'uka idan suka nufaci su yaudare ka fa inna hasbaka Allah lalle Allah ya ishe ka ya isar maka a matsayin abin dogaro ko mataimaki huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi shine wanda ya karfafe ka da nasararsa wa bil mu'minina kuma ya karfafe ka da waɗannan zaratan mu'minai kaji muminan ma Allah ne ba manzon Allah su kaga ashe Allah subhanahu wata'ala shi yafi dacewa a mai da komai zuwa gaba zuwa gare shi kadai Allah ta mun gani shi ya sa mu tun da ake yaƙi musulunci ba a taɓa yin lokacin da musulmai suka rinjayi kafirai wajen yawa ba kuma musulmai suka yi nasara ka ji ka bi tarihi mafi yawa za ka tadda musulmin su ne kaɗan kafirin su ne da yawa kuma haka Allah yake bai wa mene musulman rinjaye su karye waɗannan kafirai kuma Allah ya ɗaukaka addininsa jama mun gane wannan saboda kaga a shirin sarata wace ce ta Allah ce shi kadai amma mana a wannan zamanin namu wa ma yu'minu aktharuhum billah illa hum mushrikun mutane ba sa imani da Allah imani na gaskiya face suna shirka da Allah yanzu da malaiki ta kama wannan sai ce ka rani ba zai masa ba me yasa ai ba za ta yi tsada ba kai Allah ne ka san me zai faru a gaba lokacin da masara ta kai ɗari ɗari da wani abu wane ne mai da ita haka ku ne wa ya kaddara mun gane maganin jama'a ashe duk abin da za ka yi ka yi ka dogara ga Allah ƙila albarkan da Allah zai sa wa abin da ka noma ɗin ba wai abin da zai darajar ba ne ba nan take ba Allah zai iya sa noman ya daraja ka noma buhu ɗari Allah kuma ya ɗaura maka wata hidima ta neman kulawa da lafiya ta dubu ɗari biyu misali mu ce ta miliyan biyu Daka sai ka sai da amfanin ka kaf ka ne muke muka wa ƴan uwanka kafin a je a yi maka operation ka warke yanzu duk abin da ka samu ya kare a mene shi kuma wancan mai tauhidi ga shi ya yi noman ya dogara ga Allah Allah ya bashi da lafiyarsa kuma ga buhu ɗari biyunsa ni Allah bai iya ba Allah shi ne gwani na al'azizu kenan ba abin da ke gagaran Allah in kuma Allah ga dama ka gaba duk kirki ya tsinka ka je kai shukan ka gyara ka sa kashin kajin ka sa duk abin da za ka sa din sai ka gama sawa wanda bai sa kashin kaji ba girman gona ta ku ɗaya sai amfanin sa ya ninka naka wajen yawa kuma naka mai kasa kai na shi kuma kila makasan iri mai tsada shi ya lokacin iri ya shuka duk ba a nan albarkar take ba tana wani wane ne wurin Allah shi ta ina ba manoma shawara yayin da za ka shuka roƙi Allah yayin da za ka shuka roƙi wani tun kan kai shuka ya Allah za mu shuka a wannan damina Allah ka sanya wa abin da mu shuka albarka wallahi sai ka ga albarka ka yawaita yi bayan ta fito kai ta addu'a ya Allah ka sanya wannan ya manyanta mu albarka Allah ka tsare mu daga tsutsotsi ka tsare mu daga dukkanin wani abin da zai iya kawo mana matsala a wajen haka noman nan Allah zai baka mamaki amma galibi muna ganin kai wayan mu ne tunda muna kuɗi za mu sai maganin feshi za mu kaza wani ko ya yi feshin wannan jarabar cutar ta riga ta cinye amfani saboda haka ba zai yi amfani da komi ba ashe ko da yaushe muna buƙatar tauhidi a cikin gudanar da rayuwar mu hatta sana'ar da kake yi sai da waya kake sana'ar taki kake yi a'a menene harkar sai da TV kake yi ko sai da wayoyi ko wani makamacin wannan duk abin da kake kaka cewa ai wani ai masana'an sun yi yawa ko na yawa ba samu komai ba ka sani ko Allah zai ɗaukaka ka duk sauran su zama yaranka a wurin ka za a dinga yin sari kuma kai ne ka zo daga baya ina ruwan Allah Allah fa ya shuka arziki a bayan ƙasar nan da yawa ka ɗauki ta annabi Ibrahim kawai fa bitahu inda Allah rizqa ku nemi arzikin nan a wurin Allah wa abuduhu ku bauta mar washkuru la ko ku godiya gare shi domin ilayhi turja'una gare shi za a mai da ku a ranar kiyama Allah ka san kyakkyawan ƙarshe bari mu ce bar wannan zancen ko ثانيا أبن نبي عظم جرم من كان سببا في هلاك الناس وضلالهم جرما ليس من يزما دليلي نهل كرد الأمة دجيتا سكتشن قتا والله مالك من سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من آثامهم شيئا حديث مسلم من قال الله يكي wanda ya kirayi mutane zuwa ga bata an gani man da'a ila balala wanda ya kira zuwa ga bata kira mutane zuwa ga abin da ya shafi rushe addini ko wani abu makamancin wannan ko wani abu na bid'a sabo za ta ce falahu wujruha yana da yawan zunuban wannan laifin yana da nasa laifin yi wa wizru man amila biha min ba'di da kuma zunubin dukkanin wanda ya aiki da wannan bid'ar a bayansa min ghairi an yanqusa min afamin shay'a ba wai za a dinga ba za a dinga ɗebo nasu bane ana rage musu ana jibga mar a nasu na nan kuma Allah zai ɗebo kwatankwacin yawan nasu a ƙara jibga mar saboda shine wa shine oga في حديث الإمام أحمد رويته النبي صلى الله عليه وسلم شوى أشد الناس عذابا يوم القيامة الذي قتل نبيا أو قتله نبي واللي في قوة سنن عذاب أرانا القيامة أقي وندا يكشف النبي كوكمون النبي يكشف شده النساء نبي وإمام ضلالة وإمام ضلالة da dukkanin wanda ya zama jagora ne akan jan mutane akan bata wai Allah ta tsare mu malam ce kiyama ta tsaya yau ko mutane goma ne aka ce maka dizzinibin suka ɗauka na wannan laifin kana da kamisho ai ka gama yawo ko kuwa eh kwarai to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam da hadisin abdullahi ibn mas'ud Allah ya kara masa yadda yace ashaddu an-nasi 'adaban yawm al-qiyamah rajulun qatalahu nabiyyun aw qatala nabiyyan mutumin da ya taba annabi ya kashe shi da hannunsa ko kuma ya kashe annabi wa imamu balala da wanda ya zama jagora akan bata na nawa kenan na biyu wa mumassilun min al-mumassilin da wani mutumin da ke sassaka gumaka ko mutumin da ke daukan hannunsa yana yin drawing yana zana wani ɗan siyasa in dai da hana aka zana hoton kamera wannan akwai tawilat da bayanai na malamai akwai bambanci da bidiyo da kake iya kallo amma wanda zai sa a ce ya iya zane ya kalli mutum yana zazzana shi ya zana dabba ya zana kaza ya zana tsuntsaye duk wani abu mai motsi mai rai in ka zana wannan wallahi ranar kiyama sai ka busa mar rai yanzu Allah ya ce haka za a zo da waɗannan hotuna a ranar kiyama za a zo ga waɗanda suke irin zana hotunan nan ko suke gina mutum mutumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin wutar jahannama za a ce da su ga waɗannan hotunan qad'u ma khalaqtum ku busawa abin da kuka dinga zanawa rai manzo Allah ya ce wa ma huwa bifa'ilin kuma ba zai iya ba haka za a dinga hura mar wuta ana gana mar azaba iri iri Allah ka tsare mana imani lakam jama'a duk abin da ka san ba daidai bane a addini kakka yadda ka ja mutane kakka yadda kakka yadda balanta na ce kai ne jagora kai ne ka kawo badala iri kaza kai ne ka sunanta wa mutane abu iri kaza na barna kakka yadda shi yasa ranar alkiyama Allah ya bamu wannan labarin a cikin sura suratul nahl da suratul ankabut ko wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu ittabi'u sabilana wadanda suka kafirta suke cewa masu imani ku zo ku bi tafarkin mu ku zo ku bi hanyar mu wallah min khatayakum mu za mu dauki kayan nauyin zunubin naku in ma zunubi ne ake yi wani ba kake cewa ba in ma zunubi ne na lamince ku ne zan dauka na dauka hayya baka san Allah bane shi zaka ke wannan wasan wato kwaikwayon sai Allah ya ce wa ma hum bihamilina min khatayahum min shay ƙarya suke yi ba za su iya ɗaukan kowane abu na kayan nauyin mutanen ba innahum lakazibuna su maƙaryata ne kaji Allah ce wala yahmilunna asqalahum tabbas wallahi inji Allah za su ɗauki kayan nauyin manya-manyan zunubansu wa asqalan ma'a asqalihim da kayan nauyin mutanen da suka batar a duniya tare da nasu kayan nauyin ولا يسألون يوم القيامة هم والله تبت في أن تنبيس أرانا القيامة عما كانوا يفترون لبدا أبن بسوء شيء سنة كركرة نكريا سنة جنجنا تدوى الله سبحانه وتعالى لكن ما ولنا أبن ينا رجل من هذه القرية لكسي سنن قدوبة يد الله تعالى يفدي السورة السورة النحل Allah ta'ala ya ce yahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamah Allah yayi wannan dan su dauki kayan nauyin zunuban su cikakku a ranar kiyama sannan wa min awzari alladhina yudillunahum bighayri ilm da kuma kayan nauyin waɗanda suka batar da su ba tare da ilimi ba Allah ce ala ku saurara fa ma yadirun abinda ke dauka na kayan nauyi yayi muni Allah ka tsare mu وأنه يحمل أوزاره وأوزارهم كاملة يوم القيامة كما يدعى الأمر يكي زيد أو تكاين نوين ذنبانسا لكما كاين نوين ذنبان ثورا متعنا ليبتر تكوكو أرانا القيامة الله تبريد ثالثا سين أكو فيه دليل على أن بعض أهل الجاهلية معذبون بجرمهم wannan hadisin ya nuna mana cewa ashe wani bangare na mutanen jahiliya jama'a Allah zai azabtar da su da wani abu da ne suka su aikata ashe ba duk wanda ya rayu a zamanin jahiliya bane za a ce shi ai Allah bane ne ai ashabul fatra ne ai ba aiko musu da manzo ba ƙarya ne duk wanda ya bauta wa gunki malam a wannan lokacin to kai tsaye amma in bai bauta wa Allah ba bai ko bauta wa gunki ba kaga shi wannan ya zama ba shi da komai na addini ko to wannan shi kaga shi ne wanda za a ce musu ai waɗannan ba su da matsala amma in dai an bauta wa gunki an samu matsala akwai amr ibn luhay a ba shi ba abdullahi ibn mani na ibn judan babban mutum ne ne kudin gaske yana saukan baki yana sa a dafa abinci ana ba talakawa yana ba waɗanda suka wajen aikin hajji yana musu hidima iri-iri ya mutu kafin zuwa musulunci na ya rike cewa o sha Allah bin Jid'an za su sami rahama Allah kuwa sun za Allah ce ina yana wuta domin daidai da rana ɗaya bai taɓa cewa rabbi ghafirli khati'ati yawmid din ba bai taɓa cewa ya Allah ka gafarta min kurakurai na a ranar hisabi ba kaga bai imani da hisabi ba don haka dan wuta ne inji annabi Muhammad a cikin mutanen jahiliya ko da nau'i biyu ne akwai waɗanda sun rayu ba da addini ba su shirka da Allah ba saboda ko babu wani abu na addini ba kuma bautawa Allah ba ba kuma su bautawa mene ba gumaka ba amma ko waɗanda su sun bautawa gunki ko suna ɗaukar magunki shi ne wanda yake ba su kaza da kaza da abubuwa irin waɗannan masha Allah Allahumma sayyiban nafi'a jama'a mun gane wannan ko to wannan yana da muhimmanci a rayuwar bawa ya kiyaye wannan shi za ka ji wasu na tabaran kada masu ce kaza ce kaza a koma asali abinda manzon Allah ya faɗa duk yana rusa abubuwan da suka dinga faɗa jama'a mun gane wannan Allah ka shiryar da mu malam ya shiga da cewa رابعا سينه سفاهة المشركين وحماقتهم wannan yana nuna maka wawanci irin na mushrikai da kuma sakarci irin nasu in abadu asnaman min sun'i aidihim suna bautawa gumakan da su da kansu ne suka faru wannan abu kai da kanka ka kera Allah kuma ka ce Allah baka wani abu ba ai kasa akwai sakarci abin da baya iya kansa wanka ko kuwa shi kaza ne shi yasa akwai ɗaya daga mutanen garin Madina waye sunan shi Abdullahi na mata sunan shi mutumin garin Madina ne lokacin da musulunci ne garin Madina ‘ya'yansa sun yi sun ansa musulunci wajen Mus'ab ibn Umair Allah ya ƙara mishi yadda. To shi duk da haka yana aikin addinin gargajiya yana da gunkinsa a gida wanda yake bautawa. An gane su kuma yaran ‘yan duniya ne suna sun baban sai gina bautan gunki amma suka bai wa'azi wa'azi na aikace wa'azi gamsashe wajen suke yi sai su ɗauki gunkin nashi sai su je su watsa da su akan bola. inda karnuka ke zuwa su fitsari sai karnuka su zo su musu fitsari in yana rubuci a gida bai gani ba yana yawo kawai sai ya gansa kan bola ayya ayya Allah Allah ai hakuri Allah waye maka wannan abin Allah sai ya wanke Allah nashi sai ya dauke shi zai mai da shi gida sai ya je shi da bauta masa akai daya akai biyu akai uku ran da ya kuma ya gaske wai ko wasu irin in iska alloli ne ba kwa yi tsina kan ku komai ko kullum sai ya ɗauko ku a kawo kullum ku ba ku iya guduwa ne ba ku iya wani abu to tun da ba ku iya yin ashe ni ba ba ku iya yin komai ba sai ya watsi su yi musulunci wajen annabi Muhammad na fata ga da wannan Allah ka tsare mana ibadu wannan shi ne jama'a ƙarshen wannan shimfiɗa da malam ya mana game da bautan gumaka da waɗannan mutane suka yi insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi akan nasabuhu وقصة زواج عبد الله بآمنة بنت وهب أبن مكرم تعليلي الله سبي تريع الشلالة وأنه لبسكركم الله تعالى يغافر تامنا مقاطبنا الخير الله تعالى كبيامنا الله كبام دامنا من البركة الله كشاهد دموروا من يوم من البركة ya Allah ka shayar da mu ruwa na rahma ba ruwa na azaba ba ya Allah duk abin da zamu noma a wannan damina Allah kai masa albarka Allah kai waye bayyana mu albarka Allah ka tsare mu da aukowan kowace irin musiba ta kwari da tsuntsotsi da dukkanin abin da za su ja lalacewa amfani Allah muna kai ku kanmu zuwa gare ka na munin shugabanci da muke fama da shi a wannan ƙasa tamu Allah muna roƙonka Allah ka canza mana wannan yanayin zuwa ga mafi alkhairin yanayi Allah muna roƙonka ka taimaki addininka ka taimaki sunan annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ka taimaki salihan bayi اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا غافر فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نعم